الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 16 ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 da yake daidai da 26 ga watan biyar a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga cikin littafin arhik al-maftum har yanzu dai muna kan dogon bayanin da malamin ya kawo mana dangane da yakin uhud za mu tashi yau inda yake cewa nasibu fasilatin rumati fil ma'araka haka ne? hmm? ko ba kuwa bi? ko mun gama na? mun koma bayani mun gama shi? alhazima za mu tashi ne? ko? alhazimatu tanzilu bil mushrikin haka ne? tsaye bayan ya faɗi irin ƙoƙarin da maharba kibau ɗin nan suka yi suka hana rundunar mahaya na khalid ibn walid da suke so su kawo hari har sau uku duban ya faɗi wannan sai kuma ya ce an ci nasara akan mushrikai shine alhazima tanzilu lil mushrikin yace haka da darat rahal harbu az-zabbun haka nan dai wannan rincabewar yaki ta juyo an ce rahal harb wato yadda yaƙi ya rincaɓe daga raha ana nufin dutsen nika wato gumurzu kamar ka ce dai gumurzun yaƙi yadda aka yi ya gudana ya kuma siffanta wannan yaƙin azabbun ma'ana ashadid asharis yaƙi mai tsanani wanda ya kai matuƙa shine ma'anan azabbun akwai azabbun akwai azabbun an ce azabbun da takfifi ana nufin kastama na kasuwanci wanda zai zo sai kaya a wurinka shine zabun a larabci haka har zamani yanzu suna amfani da shi wannan kuma azzabun ana nufin mai tsanani abinda tsananinsa ya yawa musamman ana siffanta yaƙi da shi haka ɗin to bayan wannan ya ce wa zallal jaishul islami as-saghiru wannan rundina ta musulmi ta zama shine zalla ta zama ita ce musai tseren mai wato rinjaye mai cin nasara ita ce gaba ɗaya take da gudanar da abin da ta so a filin daga shine mana ta, ta mamaye wuri alal mawqifi kullihi a wannan wuri baki ɗaya hatta kharat azaimu abtalil mushrikin har sai da wato ƙarfin zuciyar mayakan mushrikai ta raunana shine kharat ai da'ufat وأخذت صفوف صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال har sai da ya zama cewa sahun kafirai ya rika faduwa dama da hagu wal amami wal khalf da gaba da baya wannan suna faduwa nan suna faduwa nan suna ta faduwa yace ka anna thalathata alafi mushrikin yuwajihuna 30000 muslim kai idan ka ga yadda yakin yake gudana da yadda musulmi suka ci nasara akan kafirai a farkon lamari ka ɗauka su wannan mushrikai guda a abinan guda mutum dubu uku ne kawai suke tinkarar musulmi dubu talatin haka za ka yi tsammani yadda nasarar take ka ɗauka musulmin ne dubu talatin kafiran kuma dubu uku kawai a labid a mi'acin kala'il ba wai mutum ɗari wanda ba su ma kai dubu ba ɗaruruwan da ba su kai dubu ba shi ne bid'a mi'a ma'ana 'yan ɗaruruwa ne kaɗan wani abu wanda ba su kai dubu ba mun san dai an ce bid'a ana nufin wani abu duk abin da bai kai goma ba kaga da ɗaruruwa sun kai goma sai a ce musu ne dubu domin su nawa suka fito daga madina in ba ku manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da mutum nawa daga madina farkon fitowa wannan yaƙi na uhud sun fito su dubu ɗaya ibn salul ya janye munafikai wajen ɗari uku aga saura mutum na ɗari bakwai yawon sai ce wa zaharar musulmuna fi a'ala suwar shaja'ati wal yaqin musulmi suka bayyana da sura mafi ɗaukaka ta wato bajinta ta bajinta da kuma wato gwarzantaka da kuma yaƙini a zuciyarsu na cin nasara wa ba da an bazalat ƙorashin aksa juhudiha bayan su ƙorasha sun yi matuƙar abin da za su iya sun yi ƙoƙarinsu sosai lissaddi hujumin musulmin don su kare wannan hari da musulmi suke kawo musu a hassat sai suka ji a jikinsu shine a hassat bil'ajizi suka ji a jikinsu lalle akwai karaya walkhawar da kuma tsoro wankasarat himmatuha himmata kuma ta kare baki daya su qurayshawa hatta lam yajtari ahadun minha sai da ya zama cewa babu ɗaya daga cikin su da yake da ƙarfin zuciyar da an yadnuwa min liwa'iha ya kusa da tutar su da ta faɗi ya ɗauke ta alladhi saqata ba'da maqtali su'abin wanda ta faɗi bayan an kashe wannan bawa ba habashe su'ab fayahmiluhu li yadura hawlahu al-qital ya dauke shi har ya zama cewa yakin ya dawo daidai area inda yake shine yadura hawlahu al-qital fa akhadhat fil insihabi a lokacin nan kawai sai mushrikai suka yi shawarar su ja baya su gudu gudu ba ku gani su ja baya su ina su gudu shine insihabi a janye jiki yawa a koma baya ولجأت إلى الفرار سككو ما ذا سجدو ونسيت ما كانت تتحدث تتحدث به سكمنت أبن دا سكي تذكرارنس سكي تذنشي في نفوسها أزوتي رسدا من أخذ الثأر سوى سيس الرامة بس انتهو wannan yakin bane dan su rama akan abin da musulmi suke musu a yakin badar ai sun taho da karfin zuciya da zafin zuciya da duk abin da suke da shi na surutu a zuci za su zo su ɗauki asfa'ar in an ce asfa'ar shine an kashe ma wani ka kashe kai ma shine sa'ar shi yasa balarabin an kashe masa wani za a ce wa lita'ari fulan ma'ana zai kira 'yan uwansa a zo don ramukon jinin wani walwatar da kuma dai idan an kashe maka ka kashe shine asalin watar alwatar lafazi ne da yake zuwa da ma'anoni da yawa daga cikinsu akwai mun san watar na garaya da ake kadawa wannan abin nan tsirkiyar sunanta watar in kuma da kasaran witir abin da ke lissafin da ba shi da mai shika wato mara kenan a to in aka ce watar kuma dangane da kisa mutumin da aka kashe masa dan uwa yana nan a zaune har yanzu bai samu ramawa ba kaga kamar su biyu ne shi da dan uwansa sai aka kashe dan uwan shi ma sai ya zama saura shi kadai shi asalin kalmar kenan to kuma yana jiran ya samu damar da zai rama shi ake ce alwata to suna amfani da lafazin suna nufin a shirin ramuko don haka iya daukar yanzu wannan kalmomi ne ya jero mana guda uku ga su da asar da alwatar da intiqami duk ma'anarsu daya a wannan siyakin yawwa sa'ar ka rama an kashe maka alwatar shi ma an barka kai kaɗai kana shirin rama abinda aka kashe ma intiqami ku kun san shi shine mutum ya rama abinda aka yi masa na wata cuta wa i'adatu al-izz wal majd wal waqar da kuma su dawo da karfin su da buwayar su da kuma wato girman da suke da shi a idan larabawa wal waqar kuma su dawo da darajar su da mutuncin su da nutsuwar su duk wannan abun sun faɗe shi ai a zuciyarsu kafin wannan lokacin ko suna ta alfahari cewa sai sun dawo da wannan matsayi to duk sai suka manta da wannan shine abin da yake faɗa mana qala ibn ishaq muhammad ibn ishaq ibn yasari babban malamin sira din nan yana cewa thumma anzalallahu nasrahu ala almuslimin a wannan lokaci Allah ya dora nasararsa ga musulmi ya baiwa musulmi nasara wa sadaqahum wa'adahu ya kuma gaskata musu alkawarin da ya musu fahassauhun da suyufi sai suka rika girbe su da takobi ma'ana musulmi su rika girbe kafirai da takobi shi ne ma'ana fahassauhun hassu da ha'un da sinu ma'ana dama shi ne a rika girbe abu ana yanke shi hatta idza fashiltum ina ne wannan suratu ali imran ko hasuhum bi idnihi kuka rika sassare su da idnin Allah subhanahu wataala hatta idza fashiltum wa tanaza'tum Allah maɗufi dai ba mu labarin wannan a cikin suratu Ali Imran duk dai akan zancen wannan yaƙi na Uhud ne hatta kashafuhum anil mu'askar kai har sai da suka yaye su daga tantinan da suke zaune aka banka ɗaya tantin ana ganin ko a ciki da ku suna cikin tanti akwai wasu da suka ɓuya asiri ya ɗan ruhu sai da ya zama cewa an kama gudu an babban kaɗe su ana ta saransu har tantin waɗanda suke ciki an babban kaɗe tantin ga kowa nan a waje wa kanatil hazimatu la shakka fiha ya zama cewa cin nasara akan kafirai nan ya zama ba wata tantama akan sa ba kokonto an kamar kace an gama yaki an ci nasara rawa abdullah ibn zubair abdullah ibn zubair ya rawaito an abihi daga babansa zubair ibn al-awwam kenan annahu qala ya ce wallahi laqad ra'aytuni anzuru ila khadami a suqi hind ibn utbata ya ce wallahi na ganni a lokacin da ma'ana sai da na samu kaina a wannan larabci ne ana faɗin haka sai ra'aitu ne na ga kaina ma'ana sai da na samu kaina a yanayi kaza da kaza yau ya ce na ga kaina a lokacin da gani gashi ina ganin ƙwaurin hindu bintu utuba ga ƙwaurinta nan a waje ita waccan mai ziga maza mashirkai ko yawa wasa wahibiha da ita da sahabbanta abokanta waɗanda suke tare da ita mushammiratin hawarib sun yi ɗamara shi ne mushammiratin kowace ta yi ɗamara in ku aka yi ɗamara ta ga ƙori zai fito yawwa to da aka yi ɗamara kuma hawaribu suna cikin gudu daga haraba suna cikin masu sun tsere za a kama hanya a gudu ya ce ma duna akhzihin na tsalilun wala kafir ya ce wallahi ba abin da zai hana a kama su la abu mai wahala la abu mai la abu mai yawa ko abu mai kadan ma'ana ko abu kadan ma'ana ba wata wahala kana sa hannu kawai kama su zakai an gama kamar kace yaki fa yazo karshe an gama cin nasara mazaje sun gudu duk inda kaga maza sun gudu har ga matan su suna kokarin gudu an gama yaki domin galibi mata su ne karshen wanda ake zuwa kansu kuma dan adam zai iya yin duk abin da zai yi ya bada rayuwarsa a kashe shi saboda ya tsare matansa ko ba haka bane to in ka ga mata an zo gunsu to maza sun gudu shi ne abin da ke nufi ana ga su har sun juya ba sun kama gudu ana ganin ƙaurinsu da mundayen da suka sa a ƙafarsu wannan mai abun da ke ƙara khalkhal ake ce masu ko yawwa ya ce wa fi hadithin albara abin azib hakanan daga hadithin albara abin azib radiyallahu ta'ala anhu inda al-bukhari fi sahihi kamar da zo a wurin al-imam al-bukhari a cikin sahih ya ce falamma laqinahum harabu yayin da muka haɗu da su sai suka gudu hatta ra'aytu an-nisaa yashtadidna fil jabal sai da naga mata suna ta kokarin hawa dutse shine yashtadidna suna ta tinkara su hau dutse yarfa'na suqahunna suna daga ƙaurin su qad badat khalakhilahunna har wannan karfin da suke sawa a kafa su na ado duk ya bayyana musan da ana sa wannan karfin da ana takawa yana kacau kacau ko yawon yanzu mu ne yan malaje ne suke sa za su yi rawa ko ai an dina malajen mako to alhamdulillah to shi ne sai ke cewa wata bi'al musulmun al-mushrikina ya da'una fihi musilaha wa yantahibu na al-ghana'ib to lokacin nan sai musulmi kuma suka bi mushrikai aka bi su da baya tun da sun gudu suna bin su ya na fihi musilaha suna aje makamunsu a kansu shi ne ma'ana suna ta saransu suna ta kai musu sara wayanta ibunan gana'in kuma suna ɗaukar ganima to ga inda abubuwa za su juya kuma su canza zaltatun rumati alfabi'a kuskuren maharban nan da suke kan dutse masu iya harbin nan da kibiya kuskuren da suka yi mummuna shine alfabi'a mummuna wanda ya jawo abu ya canza kuma aka wato yi wa musulmi mummunan ta'adi kun ga dai ga yadda abu ya kai an kai ga mushrikai sun gudu ko yawwa kuma kamar in dai ba ku manta yadda aka yi abun ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana inda yake daga misali nan gefen daga dutsen Uhud su kuma mushrikai nan gabansa ga Jabal Ruma yawwa maharban nan yadda za su rika hango duk inda mushrikai za su iya biyowa ta baya ko ta nan gefen dama ko ta hagu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za su zo su kawo hari waɗannan masu kibiyoyin sun hana saboda daga sun gansu za su yi ta harbi yadda ba dama su iya zuwa ta baya dinnan su samu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gindin tsakuhu to da aka su kuma waɗannan rindinar suna nan daga gefen hagu ya zama kenan tunda aka ci nasara gare su a kansu sai suka fara guduwa da suka fara guduwa sai suka yi gefen wato gabas gefen gabas nan da suka bi to a lokacin nan su kuma waɗannan za mu ji kuskuren da suka yi waɗanda suke kan wannan dutse da suke gaban dutsen uhudu saukowar da suka yi suna tsammanin aitin daga can an bi su ma da gudu an ci nasara kawai bari a je a kwashi ganima sun manta annabi sallallahu alaihi wasallam kwace musu kada su sauko ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba to wannan shine abin da zamu ji to sai ce wa bainama kana al-jaysh al-islami as-saghir yusajjilu marratan ukhra nasran sahiqan ala ahli makkah bainama yayin da ana nan a wannan halin da rindinar musuluncin nan karama wadda ba mai yawa ba ta sake rikodin shine yusajjilu ta yi rikodin wani wata nasara marratan ukhra wata wani karo na daban nasaran wato cin nasara sahiqan mai girma sosai ala ahli makka kan mutanen makka lam yakun aqall raw'atan min an-nasr alladhi iktasabahu yawm badr ba ta gaza nasarar da suka kai wajen kyau shine akalla rawatan rawa kyau kenan wato can wannan harin ko nasarar da suka kai ba ta gaza wadda suka kai ko suka ci nasara akan a kafirai ranar yakin badar ba to ana cikin haka waqa'at min aglabiyyati fasilatin rumati ghaltatun sai wani kuskure shine ghaltatun waqa'at ta auku min aglabiyyati fasilatin rumati daga mafi yawan wannan wato yanki na maharba waɗanda suke kan dutsen nan da aka ɗora su aka ce kansu sakko zaltatun ɗinnan kuma fazi'a mummuna wadda take ba ta da daɗin ji da gani ƙallabat alwaba tamaman wannan kuskuren shi ya juya abin da ake ciki gaba ɗaya juya upside down ma'ana yadda ake an ci nasara sai da aka dawo kuma ya zama aka ci nasara akan musulmi daga ƙarshen lamari me ya faru wa'addat ila ilhaƙil khasa'iril fadiha ta kai ga aka riskar da hasara mummuna bil musulmi ga musulmi wa kadat ta kunu sababan fi maqtalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta kusa ta kai ga akashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskuren da aka aikata subhanallah yace wa qad tarakat aswa atharin ala sum'atihim ta bar wani mummunan tasiri akan wato matsayin waɗannan mutane a wannan lokaci da suka aikata wannan abu wa alal haibatin lati kanu yatamatta'una biha ba'da badr ya kuma kai munin tasirin wato na irin kwarjinin da suke da shi na wato suke tsanance yatamatta'una bihi ma'ana kwarjinin da da suke da shi suka mallake shi suka same shi suke jin dadin sa shi ma ya kusa ya tafi wanda suke da shi bayan yakin badar kun san bayan yakin badar musulmi kowa yana jin tsoronsu to wannan tsoron da ake ji nasu wannan kuskuren sai da ya jawo tsoron nan da ake ji na musulmi ya kusa ya koma baya cewa a shefa abun ma duk lagwalagwa ne ga shi ga yadda aka yi musu duk da cewa an san cewa da farkon lamari sun ci nasara to amma wannan kuskuren shi ya jawo abun ya juya laqad aslafna a nususal awamir shadida ya ce a baya mun yi magana akan nasoshi na umarni masu tsanani allati asdaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da su wato ya gaya wa su waɗannan mutane ila haula'ir ruma ga waɗannan masu harbi da kibau ai ba ku manta ba ya zaunar da su ya gaya musu cewa ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba kuna nan wurin karku sauka ya ce in kun ga muna ɗiban ganima kar ku sauko in kun ga ana kashe mu ma kisa ɗaya-ɗaya da ɗaya ana kashe mu duk ku sauko magana ce ta hukunci ta shawara mai ƙarfi daga wanda allah maɗaukaki ke gaya masa abu in yaso tun da kuwa faɗi haka ya kamata a ce an tsaya akan haka ɗin to me ya gudana doshi ne sai ke cewa umarnin da ya basu bilzumihim mawqifahum cewa su tsaya a inda aka ce su tsaya dinnan min aljabali na wannan dutse fi kulli halin a kowanne yanayi min an-nasri aw al-hazima ko an ci nasara ko an fadi walakin ala radmi hadhihi al-awamir al-mushaddada amma duk da wannan umarni mai tsanani lamma ra'a ha'ula'ir rumatu yayin da wannan maharba suka ga annal muslimina yantahibuna ghana'imal aduwi suka ga cewa a ai ga musulmi sun suna ta kwasar ganimar abokan gaba ghalabat alaihimul alaihim atharatun min hubbid dunya sai wani abu na fifita san duniya da kwaɗayin duniya ya shiga zuciyarsu cewa a to ai an gama kawai ga ganima can fa ana ɗiba ku sauka mu je mu ɗiba yau faƙala ba a zuhun liba'adin sai sashen su ke cewa sashe alganimatul ganima ganima fa ganima ganima ganima zahara ashabuku ai abokanku fa sun ci nasara shine ma'anar zahara ashabuku ma'ana mun ci fa nasara mun ci nasara mu sauko kawai fama tantazirun me kuke jira ne aka manta wancan umarni amma qa'iduhum abdullahi ibn jubair amma shugabansu abdullahi ibn jubair فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم شي بي سوكا با يا تناسد da su ma wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mm gafa abinda annabi ya ce mana mu tsaya a wannan wuri kar mu sauka wa qala yake cewa anasitum ma qala lakum rasulullah shin kun manta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku ne walakin al-aghlabiyyah as-sahiqa sai dai mafi rinjaye mai yawa daga cikinsu lam talqali hadha at-tadhkiri balan basu ma kula da wannan gargadi da ya musu ba shi shugaban nasu wa qalat suka ce wallahi lata'tiyanna lana'tiyanna nas wallahi mu sai mun je inda mutane suke gasu can falanusibanna min al-ghanima mu samu abin da suka samu na ganima al-imam bukhari ya rawaito wannan daga al-bara' bin azib mun gane gashi ya kawo mana alaman ثم غادر أربعون رجلا أو أكثر ألوك سنة سنوني متن همسن فألوك سنة متن أربعين سكسكو كو في يد هكا أكبر عبد الله ابن جبير دشيد ينكدا يوه شيني إلاني يتي ثم غادر أربعون رجلا أو أكثر من هؤلاء من هؤلاء الرماة مواقعهم daga cikin waɗannan mutane hamsin arba'in ko fiye da hamsin suka bar wato inda suke minal jabali daga na wannan dutse walta haƙo bisa wadil jeshi suka haɗu da sauran wato rundunar ko kuma mafi yawan rundunar sawad nan ana nufin a'azam ma'ana mafi yawan rundunar inda take liyushari kuhu don su yi tarayya da su fi jam'il gana'imi wajen hada da kuma tara ganima cewa ai shi kenan mu tafi ga ganima ga ganima haka za khalat buhurul musulmin hakanan aka bar bayan musulmi babu kariya yau walam yabqa fiha illa ibn jubair wa tis'atun aw aqal ba kowa sai abdullahi ibn jubair tare da mutum goma ko ƙasa da goma a min ashabihi daga cikin waɗannan da aka hada su aiki tare iltazamu mawaqifahum suka tsaya suka lazimci inda aka ce kasu tashi dinnan musammimina alal baqa suka yanke zuciyarsu akan ma'ana suka yanke hukunci suka yi sumudi suka tsaya kyam akan cewa ba za su sauka ba alal baqa idan su zauna hatta yu'zana lahum aw yubadu ko dai a ba su izini su sauko ko kuma a kare su a wurin a kashe su shine yubadu yawwa to an yi wannan kinan ko me ya biyo baya sakamakon wannan kuskure khalid ibn al-walid ya qumu bi khittati tatwiq al-jaysh al-islami khalid ibn al-walid lokacin nan bai musulunta ba yana tare da kafirai shine ya tsara wannan khutta dama suka koma gefe kaman ba sa nan suna bayan dutse ba a san da su ba suka tsara sai an yi wannan alamar cin nasarar sai su biyo ta inda waɗannan masu harbin sun sauka kun ga dama sun zo har sau uku suna kore su ko ba haka ba ashe sun riga sun gano lagon abu to tun da suka gano su cewa sun sako daga kan dutsen kaga mai aka samu gara basa yauwa a lokacin da waɗancan suka sauko sun haɗu da rundunar musulmi mafi yawa a nan ƙasa kamar yadda na kwatanta mai ɗazu ku ɗauko ku kalli kamar yadda abin haka yake mu ɗauka nan ina kwatantawa ne yadda nake suranta wurin yadda yake ga dutsen uhud ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga nan dama ga filin babba inda aka yi wannan yaki ga dutsen ruma daga gaba dan abin nan mita 150 daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun karanta a baya ko to tun daga inda aka yi yaƙi an ci nasara a nan ƙasa a kan kafirai har sun fara gudu sun yi can gefen hagun dutsen kenan ko to da waɗannan suka sauko sai aka bi kafiran a baya da gudu tun da an ci nasara to a lokacin nan su kuma waɗannan su khalidun walid suna daga can gefen mun fahimci abin sun hango cewa wanda suke kan wannan dutsen sun sauko ƙasa shikenan sai suka biyo ta baya da suka biyo ta baya kafirai suna can gaba ana bin su da gudu ko nan kuma musulmi a tsakiya to kuma gashi an biyo su a baya shikenan sai aka ritsa su sai aka yi kisan da aka yi shine abin da ya faru kun fahimce da abin ki yau to shine sai yake cewa ina ne yau Khalid ibn Walid ya qumu bi khitati tatwiqi jayshi tatwiqi shine zagayewa a zagaye mutane yawa ai musu kawanya wato khalid bin walid ya komu bi khittati tatwiqi yayi plan khitta shine plan na tatwiqi na zagayewa da yawa musulmi wadda rundunar su kawanya to shine suke cewa wanta haza khalid bin walid hadhihi al fursata adh-dhahabiyya sai khalid bin walid yayi amfani da wannan dama wanda ake cewa golden opportunity wannan duk larabcin zamani ne shine al fursata adh-dhahabiyya golden opportunity ya yi amfani da shi fakarra bi sur'atin khatifatin da wata gaggawa kamar fusgar kamar kyafta ido shine khatifa gaggawa ce da sauri kamar kyafta ido ya kai hari shine fakarra ya kai hari ila jabalin ruma zuwa wannan wato dutse da aka sa waɗannan maharba guda hamsin tunda yanzu saura guda goma ko kaɗan don me liyadura min khalfihi ila mu'akhiratil jaysh islami domin ya dawo daga baya ya kawo hari ta bayan musulmi domin mana saboda ya ƙara natsuwa da ya taho ba wai bayan musulmin aka ba sai da aka taho aka ƙarasa wannan mutum goma da suke kan wato wanda suka rage akan wannan dutsen abin nan sannan suka sako shikenan kuma ga musulmi a gaban su suna bin kafirai can kuma sai ai kira sai kafiran su dawo baya shikenan aka ritsa musulmi a tsakiya yau kamar da ambata mana to shine sai yake cewa liyadura min khalfihi ila mu'akhiratil jaysh al-islami falam yalbath an abada abdullah ibn jubair yace bai dade ba shine falam yalbath bai dade ba an abada take ya kare shine ma'ana ya kashe abdullah ibn jubair wa ashabahu da mutanansa da suka kare illa al-ba'd alladhina lahiqu bil muslimin sai wannan kadan da suka hadu da musulmi thumma qadda 'ala al muslimin min khalfihim sannan sai suka taho gaba daya suka rugudo akan kafir akan musulmi baki dayan su ta baya wasaha fursanuhu sayhatan arafa biha al mushrikuna al munhazimuna bit tatawwur al jadid sai waɗanda suke tare da Khalid ibn Walid suka yi wani sauti wata ƙara suka yi wata kururuwa da su waɗancan da suke gaba ɗin nan da ake bi da gudu suka ji cewa a abu fa ya canza suka gane cewa lamari fa ya juyo an komo wani yanayi daban fanqalabu alal musulmi sai waɗancan ɗin suka juyo akan musulmi wa asra'at imra'atun minhum har wata mata daga cikin su ta yi gaggawa wa hiya amratu ibn alqamata al-harithiyah ga sunanta nan farafa'at liwa al-mushrikin har ta iya zuwa ta dauki wato abin nan tutar mushrikai ta sake daga ta al-matruh wanda aka yadda ita ala turabi a ƙasa shine al-matruh wanda aka yadda ita a ƙasa din nan can baya ko faltaffat ayu faltaffa hawlahu al-mushrikun sai kuwa mushrikai suka zagaye wannan tuta inda take wala bihi suka kankame ta shine lafu bihi yau ka kama abu ka rike shi sashen ka jikinsa shi yana jikinka kai kana jikinsa shi ake nufi da lafa ma'ana su ɗaya da iltaffu ɗin ma'ana suka kankame suka zagaye tuta su suka makalkale kai kace yanzu nan mai faru yaƙi ya sake dawowa sabu yauwa wata na da ba buhun ba sashen su ya rika kiran sashe a dawo a dawo hatta jitama'u har sai da suka haɗu a alal musulmi ga musulmi a tsakiya nan baya kafirai nan gaba kafirai kuma dama shi yaƙi kasan matsalarsa babban abin da ke cikinsa shine ƙarfin zuciyar nan kana samun karaya to an gama kuma sai tunani ya ɓata dabarar da za a yi wani abu sai ta bata ba don taimakon Allah da wahayi ba da ya kawo ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yadda aka yi da wani abu ba shi za a ji ba sai da yake duk lamari ne na Allah haka ya tsara Allah ya tsara wannan dan ya wa muminai darasi ya ba mu labarin nan a ayoyi da yawa a ƙarshen kusa da ƙarshen suratu al-ma'ida in ba al-ma'ida ba suratu ali imran in ka karanta kusa da ƙarshen ta duk zancen da ake kenan an yi kaza an ce kar ku yi kaza ku kai kaza da san duniya minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah duk anan ne thumma sarafakum anhu liyabtaliyakum a ƙarshe sai wa qad afa wa laqad afa ankum kuma dai a ƙarshe Allah ya yafe muku shi kenan yau wannan irin in kana karanta dama wannan tarihi ka je dukka faɗa an yi kaza an yi kuskure kwarai an yi kuskure annabi ya ce kar a yi an yi ko an saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su waye suka yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka yi wannan yawa kuma har ya jawo aka yi wannan abu amma Allah subhanahu wata'ala da aka saba musu aka saba wa manzansa bayan ya ba su wannan abun ya goranta musu nasarar da ya ba su ya goranta musu abin da ya musu sannan sai ya ce wala qad afa'anku amma kuma duk da haka an yafe muku shikenan kaga yanzu kofar wannan abun an rufe ta a tarihi ba mu da lokacin da zamu zo yanzu mu ce to ai gashi nan ma ba su ne suka yi kaza ba a badar an ce su yi kaza suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wanda aka yi wa laifin ya yafe kaga mu ma yanzu dole mu yafe mun fahimci wannan abu yau baka da lokacin da zaka zo kana cewa to ai dama ai an gaya muku dama suna saba wa ya ce maka ma'asumai ne ai dama ba ma'asumai bane yawa a cikinsu aka samu mai kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza kuma a cikinsu aka samu wanda yayi kokarin ma kashe wani duk an yi amma dai a ƙarshe sakamakon su me a Qur'ani kuma wala kad afa'anku mun fahimci wannan abu yau dan haka wannan bayan Allah sun tsallake inda wani zai zo yana zagin su yanzu yana cin mutuncin su sun taimakawa addini kuma wannan kuskuren da ya faru daga baya ai darasi suka dauka bayansa kuma ba a sake irinsa ba sun ci gaba da taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimakawa addinin nasa kai har bayan ya mutu wannan manufar ita su suka yada ta musuluncin da bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyakarsa jaziratul arab ba a fita ba jaziratul arab ya dai fara aika wasiqu zuwa waje lokacin yana da rai amma ba a ci nasara a ko'ina ba sai zamanin su waɗannan ɗin dai da suka saba masan aka yi waɗannan abubuwan aka daidaita daga baya aka yi wasu yaƙoƙin kafin ya mutu da yawa ma kuma yaƙoƙin don wannan shi ne fa na biyu yaƙin annabi sallallahu wanda ya je fa guda 27 sannan akwai wasu wanda turawa ya aka yi suna da yawa to kun ga ashe an je da yawa wasu an yi yaƙi wani ba a yi yaƙi ba kuma sannan da yawa daga ciki an ci nasara a ciki wannan wannan abun ya faru a ciki darasi ne Allah maɗaukaki ya so ya bai wa mummune cewa duk abin da ake so a ci nasara fa a kansa to shi ne abu hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ba kan yaƙi kawai ba in ka saba wa annabi sallallahu Alaihi wasallam to za ka shiga wahala ko anan duniyar in kana son ka ga lamuranka sun miƙe daidai ka ci nasara a kan duk abin da kake to ka bi hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam rayuwa ce ta duniya ka bi tsarin annabi sallallahu Alaihi wasallam harkar da'awa ce bi tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ci nasara kaga abubuwa suna tafiya yadda kake so yadda kuma Allah madaukaki ya nufe su kuma a ci nasara amma kana kawo naka tunanin zaka yi amfani da shi ba za ka bi abin da ya ce ai ba shikenan sai Allah ya barka da wannan kuma a idan ka zaka ga ka faɗi haka ne ko ba haka ba yau don haka wannan shine darasin da suka samu kuma alhamdulillah kasancewar yana cikin su abubuwan ba su yi muni mummunan munin da za a ce an kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abin ya koma don in aka ce a yaƙi ne aka kashe annabi sallallahu Alaihi wasallama to shi ne babbar musifa ko ba haka ba yaƙi kuma dama shi ne wajen gwada ƙarfi tsakanin wani addinin da wani addini yau duk da cewa sai da aka ji wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ciwo aka karya masa haƙwaransa na gaba shi ne fa mafi daraja a cikin halittar Allah amma Allah maɗauki ya jarrabe shi da wannan abun saboda ladan da ya aje masa a lahira kuma saboda duk abin da aka yi wa mutum dama akan addininsa to nasara ce gare shi to shine sai yake cewa wa sabbatu lil qitali su kafirai a lokacin suka tabbata dan yaki wa uhita al muslimuna min al amami wal khalf aka zagaye musulmi ta gaba da ta baya wa waqa'u baina shiqqai raha suka shiga tsakanin dutsen nika guda biyu mun san dutsen nika ai yanzu an daina amfani da shi ko dutsen nika na mata yawwa ya yake a ƙasa akwai wanda ake zuba garin a ko tsakuwar abin nan hatsin akai ko ba haka ba sannan ga na nikan a hannu ana gogawa akai to wannan na ƙasan shi ake ce ma qutubur raha da kuke ji ana faɗin qutub qutubur raha shine wannan na ƙasan babban kenan to idan aka ce abu ya shiga tsakanin dutsen nika me ake masa ya shiga bala'i nika shi ake ko ba haka ba yawo to shine abin da ake nufi wannan shi ma larabci ne karin magana ne musulmi suka shiga tsakanin duwatsu guda biyu na dutsen nika sama dannawa ƙasa kuma shi ma dama an matse su in kuwa ce dutse ne gurza abu ake yi sai an nike shi shine dai wannan duk kamar yadda an bata mana karin magana ce to mawqifur rasulil basil iza a amali tatwiki mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi matsayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka shine albasil na bajinta bajinta mai karfi shine albasil iza'a dangane da amalik tatwiki wannan aikin zagayewar da aka yi musu wannan aikin zagayewar da aka zagaye su mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan mataki ya dauka yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina idin fi mafrazatin saghiratin tis'ati nafarin min ashabihi a lokacin da duk ake wancan abu da muke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da wata yar jama'a ce kaɗan mutum tara kawai suke zagaye da shi daga cikin sahabbansa fi mu'akhiratul muslimin a can ƙarshen bayan musulmi kunga idan aka ce ga waɗancan sun tafi sun bi kafirai an kuma fara kwasar da nima annabi sallallahu kuma yana baya shi bai motsa ba tunda dama ga umarnin da ya bayar ga waɗancan tunda waɗancan sun yi gaba mafi yawa shi kaga yana baya kenan lokacin da aka gama da waɗancan masu harbi na kan dutse su abdullahi bin jubair da mutanensa su kaɗan da aka gama da su da aka sako suwa za a samu a kusa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to a nan ne abin yarin taɓe yauwa ga su ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam araha yadda za ka ce aka ce makiya ko makiyin musulunci ya samu dama ga shi ga annabi zai kashe kaga mai zai ji a zuciyarsa yauwa to wannan shine babban abin da ya faru shine shi wa kana rasulu sallallahu alaihi wasallama hina idin a wannan lokaci fi mafarzatin sagira yana cikin jama'a takaitacciya kaɗan mutum tara kawai daga cikin sahabbansa fi mu'akhiratul muslimin a ƙarshen wato a bayan sahun musulmi ko a bayan rundunar musulmi kana yarqubu mujaladatul muslimin yana sa rai shine yarqubu yana kallon yadda musulmi suka zabura suke kokari wa mutaradatihim lil mushrikin da yadda kuma suka kori mushrikai yana kallon wannan shine ma'ana yarqubu ya bi su da kallo yana duba yadda suke bin mushrikai suna kore su kuma ana daukar ganima iz bughita sai ko aka yi masa bazata shine buhita aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi bazata bi fursani khalidin mubazatatan kamila bazata cikakkiyar bazata aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga rundunar Khalid ibn Walid ta zo ta gama da waɗancan ta sako ta biyo su fa kana amamahu tariqani a gabansa sai ga hanya guda biyu ma'ana abu biyu ne ya rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake cikin wannan abu in ma an yanjuwa ko dai shi ya tsira bisur'ati da gaggawa ya tsira bi nafsihi shi da rayuwarsa wa bi ashabihi tis'a da sahabbansa guda tara waɗanda mafi kusancin sahabbai da suke tare da shi duk suna tare da shi a lokacin da ake waɗannan abubuwa su abubakar su umar duk suna cikin waɗannan mutum tara yawwa ko dai ya tsira tare da su ila malja'in ma'amun zuwa wata mafaka amintacciya su ɓuya su gudu ko dai wannan wa ya turku jaishahu almutawwaq ya bar wato mutanensa rindinarsa almutawwaq wadda aka zagaye ta ila masirihi almaqdur zuwa ga abin da Allah ya kaddara musu shine ma'anan masirihi ma'ana makomarsu da Allah ya kaddara musu ma'ana bai san kuma me zai biyo baya ba dai kenan ko yawwa wa imma an yukhatira bi nafsihi ko kuma ya tinkari hatsarin shi ne ma'anan yi khatira bi nafsihi ya kutsa cikin hatsari fayadu'u ashabahu ya kira sahabbansa li yajma'ahum hawlahu dan ya sake tara su su zagaye shi wa yattakhidha bihim jabhatan qawiyatan ya dauki wani wani wani me za a ce wani makari mai karfi in an ce jabha ana nufin front yawa ya kafa wani abu wata jabha mai karfi ya shuqqu biha at-tariqa li jayshihi wanda zai kutsa ya bude hanya ga rindinarsa al-mutawwaq wanda aka zagaye ta a fasa wannan tatwiki da aka yi musu ma'ana ya tsaya inda yake ya kira sahabbansa su dawo su yi amfani da karfi su fasa wannan zagaye wanda aka yi musu wannan shine zabi na biyu yawa kun fahimce shi ila sai ya zama cewa ya kutsa shine ya shukka biha at-tariq li jayshihi al-mutawwaq ila hidab al-uhud zuwa ga kananan duwatsun Uhud kasan dutsen Uhud wannan kananan duwatsu da suke karkashin babban dutse ai na ga mana su ake ce man hidab sune jam'in habba mun yi a baya yau ma'ana ya ja su su kutsa hanya su koma gindin dutsen Uhud su tsaya a wannan wuri to yace wa hunaka anan ne tajallat abqariyatur rasuli wa shaja'atuhu anan ne wato zarangwanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karfin kwanyarsa da kwakwalwarsa da tunaninsa wa shaja'atuhu da bajintarsa almunqati'atin nadhir wanda ba ta da wadda ta kama da ita shine ma'ana almunqati'atin nadhir nan ce annazir abin abokin kama ko wanda ya kama ne to almunqati wanda yake yankakken abokin kama wanda ma'ana babu mai irin wannan wato hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne wannan abubuwa guda biyu suka bayyana ma'ana basirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bajintarsa a wannan lokacin suka bayyana faqad rafa'a sautahu a lokacin sai ya daga sautinsa sallallahu alaihi wasallama da kansa ya daga sauti yunadi yana kira yana yunadi ashabahu yana kiran sahabbansa ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku taho zuwa gare ni ya ku bayin Allah wa huwa ya'rifu anna al-mushrikeena sawfa yasma'un sautahu ya san cewa kuma mushrikan nan za su ji sautin sa ba ba wata dabara da za'i domin su ne a bayan sa su ne a gaban su qabla an yasma'ahu al-muslimun kafin musulmi ma su ji waɗannan mushrikai su za su fara ji ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه domin a lokacin su ba su san inda yake ba ba gane shi suka yi ba kaga yayi wannan kiran ya daga sautinsa ya bayyana inda yake kun fahimci abin yawa shine wannan ita ce mukhatara din wato ya sa kansa cikin hatsari a wannan lokaci ya tinkari wannan babban wato babbar damuwa da za ta iya aukuwa maimakon kunga ya yi babban abutar shugaba da ya kamata a ce wancan zaɓin na farko bai zaɓe shi ba wane ne zaɓi na farko ya gudu da shi da mutum taron nan su je su ɓuya su samu wani wuri su ɓuya bai yi wannan ba sai gwada shugabanci kuma a matsayinsa na shugaba ya yi abin da ya kamata a yi tunkari kamar da bahaushe ke cewa a tunkari a radu da kako yau ya tinkari abun duk abin da zai auku ya auku ya kira mutane to a lokacin kuma ha yana daga sautinsa sai mu shirka su ta ashe gashi nan ma kusa da mu to shine abin da zamu ji shine sai shi lakinnahum lakinnahu da'ahum anadahum wa da'ahum mukhatiran bi nafsihi fi hadha adh-dharf ad-daqiq a wannan wato yanayi mai wato lintabewa mai zurfi mai wahalar ganewa wa fi'lan lalle kuwa faqad alima bihil mushrikun fa khalasu ilayhi mushrikai ku tare take a lokacin suka san a ashe gashi ma kusa da mu fa khalasu ilayhi sai duk suka tattaru suka yo inda yake aka taho inda yake qabla an yasila ilayhi almuslimun kafin musulmin su zo gare shi ma'ana kafin musulmin da ya kira su zo su suka fara zuwa mushrikan su suka fara zuwa kusa da shi to akwai wani abu da ake cewa idan abu ya ga wani wurin daɗin da ya kamata a ƙarasa shi sai a tsaya saboda a ji daɗin tashi nan gaba wanda ba a tsaya da shi a nan ba ya sha'awar ya ji ya za a ƙari to za mu tsaya nan saboda mu ji mai ya gudana kuma insha Allah sai ya zama mako na gaba a kansa za mu tashi Allah mu ɗauki iya tsare mu kuma ya ƙara taimakon addininsa ya kawar mana duk waɗannan abubuwan tashin hankali da damuwa ya ba mu tarbiyya mai kyau ya sa 'ya'yanmu akan hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga kowace irin fitina wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk